به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا يكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين
ya ayyuhal ladina amanu kira ne ga waɗanda suka yi imani ya ku da kuka yi imani Allah subhanahu wa ta'ala ce shahadatu bainakum kenan wato nan labari ne ake ba ku amma umurni ne ake yi yuqimu shahadata bainakum labari an ka baka an ce shahadatu bainakum shaida a tsakankanin ku amma da ku yi shaida a tsakankanin ina fata an fahimta don saboda al-khabar ahyanan ya'ti bi ma'anar amr wani lokaci ana ba da labari amma umarni ne ake gaba aya ta idda wallazi na yuto fauna minkum wa yadruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra kaga labari ake ba to amma umarni ne ake sai malamin suke yi yatarabbasna bi anfusihinna bainakum takankalin idza hadara ahadakum al-maut idan mutuwa ta zo ma dai daga cikin ku alamomin ta na hajji wuce wani lokaci ana rufin an kai gargara wani lokaci kuma ana nufin ya ga alamomin mutuwa alamomin mutuwa na rashin lafiya alamomin mutuwa na kasancewa mutum fage jari wani lokaci ai kana ganin cewa tana yiwa ba za a dawo ba hinal wasiyyati a lokacin wasiyya da idza da hina akwai wato tabazu tsakanin su ita idza din hina badali ta ta da lokacin da aka ga alamomin mutuwa alamomin mutuwa lokacin nan ne za a yi wasiyya idzani da wa ajlin minkum mutum biyu masu adalci daga cikinku aw akhara da min ghayrikum ko ko wadansu wadanda ba ku ba bayani ya gabata na cewa wadansu malamai sun fassara shi minkum musulmi min ghayrikum wadanda ba musulmi ba an gane ko wadansu sun fassara shi da wato min wato minkum daga kauyen shi wanda mutumin da wannan musibar ta kusan ko masa ta mutuwa ko kuma daga cikin kabilarsa almuhimmu bayani ya gabata in antum darabtum fil ardh in an sun da rabu fil ardu in kuka yi balaguro sharadi na kida in ba ai balaguro ba ana gida kaga babu wannan tunda ba a rasa su ina fata muku fahimta kuma idan wasu malamai suka tafi akan haka an gane ko in an ce zaraba fil ard yana nufin yayi balaguro a bayan kasa yin balaguro an gane ko ba ana nufin ba mutum ya bugi kasa an gane ko ya buga ta to in ka buga kasa ba buga ta ba za su je ko sannan kuma in an sun zarabtum fil ard ana nufin balago kuma da ayoyin Qur'ani suke bayani wa idza darabtum fil ard wa laysa alaykum junahun an tafsuhu min as-salah in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru wa akharuna yadribuna fil ard yabtaguna min fadlillah a gane wannan da kyau ko to dan haka kan wani ya lallabo bayan wanda ce a to ya kaji alqur'ani ya ce ba ana iya buga kasa dan mu da Hausa ana cewa an buga kasa ko wata sai ce aka kaji Allah ya ce in amtum rabbukum fil ard in an buga kasa kenan ya halatta ai bugun kasa bugun kasa kafin shi ina fata an fahimci kan wani ya fassara bugun kasa irin wannan bugun kasa na malam Bahaushe Larabawa ba in za su yi magana sihiri ba su cewa an bugun kasa a Hausa ne ake cewa haka hadisi ya tabbata daga matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Safiya daga sashen matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ita ta yi wani bayan mu a wajen mu dukkan su adillai ne domin bi domin matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suna matsayin da suke rayuwa tare da shi kuma duk abin da su gurgurto Allah ya shaida a kansu sabani da shi ɗaya daga cikin su take cikin da tafiya sai zuwa kayan ruwa ya ɗaya daga cikin wato abin da za mu ce a mukaran zaman da baki shi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ata arrafan wanda ya zo ma arrafan boka an gane daga ma'arifa ne to arraf fa'al an gane ko sifa ce ta mubalaga wanda yake nuna ya san abubuwa fasa alahu an shay'in sai ya tambaye shi wani abu ولم تقبل له صلاة أربعين ليلة فذا أحد صلى mutum ba kwana arba'in in ka zo ka tambayi boka ko ka tambayi abin nan za a yi kwana arba'in ba a rasa sallah kai ban kunci ne rahoto na cikin lokaci an gane ko kuma kan wani ya zo ya tambayi boka ya ce to wallan da ji hadisi an ji an yi kwana arba'in ke zai zo ne kuma da sai kwana arba'in ne kusa ala da abba ka da in kuke maka da ka saboda wasu na samu shi wannan ayoyi an gane ko ko kuma in mutum ya tuba Allah zai gafarta mishi har yanzu akwai hadisi na Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu wanda yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ata arrafan duk wanda ya zo ma'arra mai iddia ya zani gaibi au kahina ko boka wanda su malamai sun ce duk dai wanda su malamai suka ce a'a shi boka wato arraf mai iddia ya zani gaibi boka kuma yana iddia ya san abin da an bayar da abin da ake zuwa gaba almuhimmu da su yi kokarin bambantawa a tsakankanin su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa saddaqahu bima yaqul sai ya gaskata shi akan abin da yake faɗa faqad kafara bima unzila ala muhammad hakika ya kafirce ba da aka sauka abin muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi yana cikin mu'jam al-awsat na imam al-tabrani sannan yana cikin musnad na abi ya'la kuma akwai riwayoyi daga sahabbai akwai riwaya daga abu hurairah da kuma sahabbai irin wannan hadisi to dan haka kan wani ya kafa hujja da wannan ya ce a'a an ce ana buga kasa bugun kasa kafirci ne kafirci ne kafirci nan barabtu fil ard bala buratu an gane ko har yanzu akwai hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Abu Hurairah rawaito shi an gane ko Imam Tirmidhi ya kawo shi sannan kuma Imam Bukhari da Imam Muslim sun kawo wannan hadisi wato riwaya ce daga ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Zaid bin Khalid al-Juhani yake cewa salla lana rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat as-subh bil hudaybiyah wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah da mu na an ce salla lana yayi sallah da mu ba yayi yayi mu da sallah ba an gane ko nan Allah ba ana fi irin wanda ake cewa fa salli li rabbika warham ana ne salla bina yayi sallah da mu don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai sallah ba in ba ga Allah subhanahu wa ta'ala an gane salat as-subh sallat as-subh bil hudaybiyah a wani ake cewa hudaybiyah sai kusan garin makka inda ake cewa an yi sulhul hudaybiyah ala isri saba'in kanat min al-layl bayan sama ma'ana bayan wani girgiji domin wani lokaci ana rufin wato as-sama wani lokaci ana rufin girgiji ma'ana bayan an yi ruwan sama dan ya ce ya ayyuhan nasu ibudu rabbakum alladhi khalaqakum wal ladina min qablikum la'allakum tattaqun alladhi ja'ala lakum al-ardha firashan was samaa'a binaa'a wa anzala min as-samaa'i maa'an wasu ba da basu min as-saha nan daga girgiji ake yi ba daga can sama sama ko girgiji ake yi to Allah ya sauka kana min al-layli wa birkishin wanda girgin ya kasance daga dare falam man sarafa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya baya bayan ya kare sallah aqbala ala an-nas sai ya fuskanto mutane fa qala sai yace hal tadruna ma ma qala rabbukum shin kun san abinda ubangijin ku ya faɗa qalu Allah wa rasuluhu a'lam yace Allah da suka ce Allah da manzonsa su ne mafi sani qala yace asbaha min ibadi mu'minun wa kafirun daga cikin bayina an samu mumini a an samu kafiri man qala musirna bi fadlillahi wa rahmatih duk wanda ya ce waɗannan ruwan sama an yi da su ne wato cikin falalar ubangiji da kuma rahamarsa fa zalika mu'minun bi Allah ya ce wannan yayi imani da ni da ni wa kafirun bil kawkab kuma ya kafirce ma wato tauraro wa amma man qala bi nau'i kaza wanda ya ce an yi da ruwa bi nau' alba'u harful jarri an-nau'u ala tauraro kaza wa kaza kenan wani ya ce saboda tauraro kaza saboda tauraro kaza wanda masu dubbe dubbe su fa zalika kafirun bi wannan ya kafirce ma Allah mu'minun bi kawkab ya yi imani da tauraro wannan hadisi Imam Bukhari da Imam Muslim su wai su su fitar da shi Imam Tirmidhi ya fitar da shi daga Abu Huraira Imam Bukhari da Imam Muslim daga Zaid ibn Khalid al-Tuhani dan haka wannan ita ce gaskiya babu wani musamman muna ana zuwa hadda budget ake fitarwa ko mu ce brige na masu duba an gane ko za su faɗi cewa za a yi ruwa ko ba za a yi ruwa ba ana ko ba haka da bane to wannan zancen ruwa yana da hanya guda uku na farko an gane ni hanya wadda masu hasashe suke nuna ba su waɗannan suna cewa za a hasashen za a yi ruwa ko ba haka ba na wuri ne suke da su waɗannan na'urar da su suke aulawa wannan ba kafirci ba ne hasashe ne su da kansu hasashe suke cewa an gane ko amma wani mutum ya zauna ya ce za a yi ruwa yau ba tare da wahayi ba to wannan kuma ide ne wannan kafirci na ba kafirci sannan sai ba kama waɗannan mutane ɓanta ne a bayan kasa halaka dukiyar al'umma ne cikin abin da bai da amfani sannan in ko sun ce za a yi ruwa ko sun ce ba za a yi ruwa ba me yasa ake cewa malamai su zo a yi ruwa Allah Allah shi ruwa shi ke nan a zauna in sun ce za a yi ruwa ba a yi ba in sun ce ba za a yi ba za a yi ba to da me ake cewa malamai su sallah wannan kuskure ina fata an fahimce su da kansu suna jira a yi ruwa da su ruwa da haka ƙarya ce suke yi babu wani abu da suke gani akwai shekarar da suke za a yi ruwa sai a zo ba a yi ruwa akwai shekarar da suke ba za a yi ba a yi gaza maka da tsari da haka dole ne a yi kokari a tsanci wannan dan da kuma miyagun mutane da bokaye kaka ce zarabtun fil ard qur'ani ya ce a buga kasa a san kaza a san kaza a san kaza ana ji ana tsanci kamar yadda yanzu gashin zabe ya fara doso Najeriya zabe ya fara dosowa Nijar zaɓe da shi bayan da tafe kaga al'amura sun fara an ce an sace mutum an yi kaza an yi kaza an sace jinjiri wannan duk saboda neman duniya an gane ko alƙur'ani bai da wannan duk wani mutum da suna addini in boka boka ne in wani kuma ya zama to boka ne amma ya ce shi malami ne yana haƙƙa ta tsafe tsafe wannan shi ba kafirci ina fata an fahimta dama abubuwan da ke sa dan adam ya kauce ma hanyar duniya ce al-libasu al-arba'a in ji malamai ko ya zama to kana son al-mansib matsayi ko ya zama to kana son al-mal dukiya ko ya zama to kana son al-mar'at mace ko ya zama to kana son al-maslaha wata bukata ka zama su ne suke zama a kafin cewa Allah ina ba ta amince da haka ka babu wata hanya wanda za a bi a samu inda ka yi bani Allah ta wajen Allah shi yasa za ku ga ana ana mutu da sharuɗa munana a ce sai mutum ya yi zina wani a ce sai ya yi zina da gawa mutum ya je ya nemi inda aka kawo sabuwar gawa ya fito da saboda tsananin rashin imani ya yi ya yi zina da zina da bayan da ita wani ma zai zai masa haka ina ba ta amince ko a ce sai an ɗebo wani yanki na gawa suna nan suna kokarin sai sun yi haka wani a ce sai ya tara da mahaukaciya yanzu zai karki mahaukaciya da ran da lafiyar ka ba da ciki a ba ruka tana da yaya uku bayan ko a ce sai an yi wanka da jin jinjiri ko ji kwanakin bayan an sace jarirai a abin da a cikin matan ce sai da aka kama su ko mutum ya yi labarin labarin cewa musulunci ake ba su jinjiri sun kai akwai abin da ake mutu ko a ce sai ka tara da dabba wani a ce sai ya tara da jaka wani sai ya tara da kariya gashi nan dai ko a ce sai an tara da gurguwa ko sai an tara da makamniya ko sai an tara da wato kurma mace da ba ta ji an wani ku dai ga sunan abubuwa ko ko a ce sai an kamo sa an sanya shi cikin rame da ran shi ya an rufe shi an yi wadansu abubuwa da za a samu wani ma sai a ce mai bukatar ka ba za ta biyo sai kai da mahaifiyarka kuma sai ya aikata wani kuma sai a ce sai kana wato liwadi kana tarawa da ɗan sannan zuciyar ka za ta shafa za ta samu arziki shi yasa suke yin luwaɗi saboda su samu abin duniya ba zai ko abin da ya kamata ba wani kuma sai an yi mishi wanka a yi mai wanka da kaza ka ce wato wai wai mace ta zo tana biyan bukata tana neman biyan bukata a ce sai an yi mata wanka a tuke za a yi mata wanka da wani abubuwa Allah wa alam Allah shi zai sa abin da aka mata wanka ko kuma babba na shi ma a tuke shi ka zo na kuma ma ruwan dauka ko yana bugunka kuma ka bai kurki ka ce ka bashi lalata barka a dai a dai bokaye daban-daban kasashe da duniya yanzu har an wuce nan kewaye irin su Nijar da Najeriya da Burkina da gida yanzu sai kan kasa Indiya inda manya-manyan bokaye da duniya suke ko ko a shiga Fran Mason wannan kungiya ta matsafa ta duniya saboda a samu matsayi na duniya ko a ci gaba da abin ko a ce sai mutum ya saka alkur'ani dan talatin dan talatin ko sai mutum ya yi wato fitsari ko kashi ya shafe da alkur'ani wal iyadu billah abubuwa ne duk suna nan ana aikatawa ni ne da mutum da ko a ce sai an rubuta alqur'ani da jinin haila ko sai an rubuta alqur'ani sannan wannan biyan bukata an tara da shi sai shi rubutu saboda al'aura ya ce ko sai ta bada kaza shi yasa suke ba da kawo su wannan rubuta Allah shi ne sai yi wanda manyan kiriyar su kici suke nan ko ka iske babban dan biya ko ka iske babban ma'aikacin gwamnati ko ka iske mata masu sosai sun rinjaye miji sai sun yi kaza sai sun yi kaza sai duniya ta shiga hannunsu ko ko ba wanda za su suke sufi arziki ko ko arzikin su ya tabbata ko dalibai ka zo ba kai karatu ba kana kallon match da Real Madrid kai wannan tabbata kana tabbata kana lalata sannan wanda cewa za a baka wani biro ko bi wanda da dan adam ne ba ka kama Allah da ka karatu in kana yin ba kai kare kana karatu in antum darabtum fil ardi in kun kai balaguro ba an tafi ka kasa ba fil ardi fa asabatkum musibatu al maut musiba mutuwa ta same ku tahbisunahu min ba'di as-salah za ku tsare su a bayan sallah kun yi bayanin ko ce akwai sabani akan maganar salloli fa yuqsimani billahi za ku rantsi da Allah idan irtabtum in kun yi shakka la nashtari bihi thamanan ba za mu sayar da wannan rantsuwa da zamu ba wannan rantsuwar zamu ba sama da wani abu na duniya walau kana za qurba ko da ya kasance muku sun cin ne wala naftumu shahadatu Allah ba za mu koyi shaida ta Allah ba inna idan lamin al-asirin in mun kai haka hakika mun kasance daga cikin masu zunubi cikin bakar an ce wa man yaqulu fa innahu asiru qalbu dan da ba zuciya ce ta fi fara kudurta aiki sannan gabobi su fita jalla ta farin ko fa فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين
Allah subhanahu wa ta'ala ce fa in udira ala annahu mastahaqqa ithma in an ka kinkayi an ka gano cewa waɗannan mutane sun cancanci zunubi to fa akharani yaqumani maqamahuma sai a samu ɗaya guda wato biyun mutane yaqumani maqamahuma waɗanda za su tsayo a wurin su min alladhina istahaqqa alaihim ko min alladhina suhiqqa alaihim kun ji bayani imamu hafs ya kasa min alladhina istahaqqa da ta'u sauran qurra istuhiqqa in an ce istahaqqa alaihim kenan wadannan mutum mutum biyu sune fadili isra'ila wadannan sune suka faci domin sun nemi haƙƙin wadannan su mamaye shi alhaqqu shi ne aka ga tantance ko istahaqqa an nemi a tantance haƙƙin ka a kwace shi in ce istahaqqa kuma an yi kokarin a kwace musu alaihim akan su al-awlayani ko al-awwalina ira hudu ne guda biyu wannan qur'ani da yake hannun qira'a ta haf al-awlayani an gane ko imamu hamza da imamu khalaf da imamu yaqub da imamu shubba sun karanta al-awwalina sai ya zama ko badalina na wato abinda allabina domin allabina da al-awwalina kenan allabina wadancan al-awwalina na farko ko na gaba gaba istuhiqqa alaihim ko istahaqqa alaihim wadanda an kai kokarin a kwace hakkin su an gane badalina da shi amma idan muka ce istahaqqa alaihim al-awlayani to shi awlayanin ne ya kuma musalla kenan dole sai an samu masa mafita wannan su malamai suka ce khabar kamar wani ya tambayi Allah sai Allah subhanahu wa ta'ala ce humal awlayani su ne wanda suka fi cancanta da mamaci domin al aula an gane ko shine mafi cancanta inna awla an-nas bi ibrahima lalladina tabaquhu wa hala nabiyyu walladina amanu wallahu waliyyul mu'minin an gane ko wadansu kuma suka ce a'a shi al aula yani fa'ili da istahaqqa istahaqqa al aula yani alayhi kenan su ne suka cancanci haƙƙin da aka so a kwace musu wannan irabi shi ba yana da ɗan nisa ina fata an fahimce ni amma wannan sun ɗauke shi matsayin khabar sai fa akharani ya zama to shine mubtada al awlayani ya zama to khabar ko ya zama to badali da shi wadansu malaman irabi suka ce ya umani akwai dhamiri na tasniya kidan al awlayani badali da wadansu suka ce maqama huma huma jin nan biyu al awlayani ke zama to badali da amma bayanin da muke da cewa istahaqqa alaihim al-aula yani ya zama tun damiri na hum kuskure dalili kuma saboda badali da badalin su dole ya kamata su sun yi mutabaqa an gane ko fil ifradi wa tadhkiri wa ta'disi sannan kuma wa jarri wa nasbi ko yana da zakon tifari akwai abubuwan da abinda wancan ya doka shi suke doka sai ka koma cikin nahau kadiba cikin wato abin da adrubiya at-tawabi zaka gare su da wannan yana biyan wannan da wannan yana biyan wannan shi yasa idan cikin karatu kana bincike kan gano inda akwai matsala to sai ka yi bayani ba ina fata an fahimci lokacin da muna tafsiri cikin suratul cikin watan azumi a lokacin da muka kawo wata ayat cikin suratul hadid an gane ko yau masalan mu'mini da wani bidan tasarruhu min aydihim wa min aymanihim wajen bushraku yawma jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha zalika al-fawz al-azim wa kawo khalidina fiha da ya akwai hafiz al-qur'ani zai iya garuwa wannan kuskure ne kowa da yake sannan kuma cikin suratul nisa a wani lokaci muke fa qadalla dalalan mubila a cikin suratul nisa in gaba ne babu mubila ba idani to wannan wani lokaci wanda yake istishhadi abubuwa suna ke su wannan lokacin da muka yi istishhadi a cikin suratul maida wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzala Allahu ila rasul qalu hasbuna ma wajadna alayhi aba'ana an gane ko sai muka ce cikin luqman hasbuna a'a da luqman da bakara bal nasabi ma wajadna alayhi aba'ana an gane ya ishe su don ya ishe su don ya ishe su ne suke bin shi inda bai ishe su ba da ba za su ishe ba wannan shi ne alaka a karin wanda kira wani da haka sai ake hasa kuskure yana iya zuwa kar a ce maka wani ya kuskure ka ce mai kuskure a dan adam zai yi kuskure duk da kafirai suka ce lerar da gidan turawa duk da adam yana yi kuskure kar ka ma koyi kuskure ka don ko ka koyi shi aikin banza ne kana yi wani an zo an gane shi a cikin suna yi wani mallan kuskure ne ko ka ko ba ko kana da kuskure ina fata mutum in ka gani kai kuskure ka dan cewa kai kuskure in kuma ba kuskure bane sai ka gane da mutum ya ilimin shi ne bai kai kyau haka ne za ka amma mutum ba haka ba akwai matsala mun ko mutane ku sun zan Allah saboda mutum da kudin shi ya zan Allah da matsayin shi na duniya ya zan Allah da karfin shi na tuwo ya zan Allah bi an dalili saboda ya ce bai kuskure shi ko Allah shi ne bai kuskure ya ce bai mutuwa shi ko Allah ne bai mutuwa la yuzillu rabbi wa la yuzillu to kaga ba ya zan haka haka ne mutane sun zan Allah sai Allah ya kyauta fa yuqsimani billahi la shahadatu la kai don kuwa da Allah su wadancan mutane guda biyu lalle ko da ku a haƙƙo min shahadati ma in ta fi cancantar a karɓe ta daga shaidar su wa ma ta daina ba mu ke zargi iyaka ba inna idan lamina zalimin in mun kai haka mun kasance da cikin azzaru bi jalla ce zalika azzaru
ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أو خافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين الله zalika ai wancan al-hukm al-mazkur abinda anka ambata na hukunci ko yadda qadiyya za ta kasancewa adana an yi asubi shahadati ala wajhiha shi zai sa ko shi a mafi kusa ga ya sa su zo da shaida akan cancantar ko zalika don saboda domin tana da rufin ta'ali aw yakhafu an turadda aymanun ba'da aymanihim ko su ji tsoron a mayar da rantsuwa bayan rantsuwa su shikenan sun rasa duniya sun rasa lahira واتقوا الله وجدوا الله سبحانه وتعالى an gane ko domin an ji tsoron Allah to za a samu alkhairi duniya da lahira babu abin da za a samu fiye da ni fiye da wato bai su suna samun tsoron Allah subhanahu wa ta'ala shine ra'asul amri makhafatu an gane ko an umurce mu da mu yi ibada ya ayyuhan nasu budu rabbakum alladhi khalaqakum والذين من قبلكم لعلكم تتقون ko ba haka ba to da aka mutum mu yi ibada ita kanta ibada menene abukat wato alghaya min khalqi nas alibada wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'buduni to alghaya min alibada huwa taqwallah ya ayyuha an-nas ibudu rabbakum alladhi khalaqakum والذين من قبلكم لعلكم تتقون da an kai gare ta shi in ko an kai gare ta Allah ya faɗi irin alƙawlin da zai ba wa duniya da lahira an gane ko ya ayyuha alladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum in ka ji tsoron Allah Allah zai gyara ayyukanka wa yaghfir lakum dhunubakum Allah zai gafarta maka dhunubanka wa man yuti illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima babu cin rabo irin kai ma Allah da mutunta kai hakuri da duk abin da za a yi a tsangwame ka a zage ka a harare ka a yi maka abubuwa daban-daban da ba haka kuke saka ko wanda bai bi Allah ba dole ta da matsala a duniya balle ma wanda ba magana ta kare an gane ko wasma'u ku saurara ko ku ji ji na karɓa ba kawai ba wato kalmomi su bi ta wannan kunya su yi kamar da kika su shiga ta wannan kunya su yi ta cikin wannan kunya wallahu la yahdi al-qawm al-fasiqin Allah ba zai shirya mutane fasikai ba wanda sun tabbata kan cewa fasikai ne za su kautar jahannama ko kuma fasikai ne wanda Allah ya tabbata su mutai su musu la akan sabo su dauke shi fasikan su ne bai kai kafirci ba ko kuma waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala la yahdi qawm al-fasiqin waɗanda suna akai musu kuma bakin sun tuba Allah subhanahu wa ta'ala zai shige da su in ba mun doke shi wancan kafirci ake nufi in ba mun doke shi fasikanci ake nufi wannan aya sati da gabata mun ce akwai hukunce hukunce da ya kamata mu yi wa mutane bayani a kansu shine malaman usulul fiqh sun kawo wata qadiyya shine akwai abin da ake cewa annasu shine a shafe hukunci ko a shafe sashen sa to cikin nasu waɗansu malamai suka kawo cewa shin yana yiwuwa a kawo hukunci to hukuncin nan sai a yi kiyasi a kan shi yana da kireshin kenan to baya kuma sai a shafe asalin sai a bare shi domin in aka yanke ice reshin shi yana zama ba zai zama ba to to yau sai suka ce waɗansu suka ce a'a duk hukuncin da aka shafe reshin shi ko reshin shi zai sauke shi ma zai mutu babu shi to da suka ce a'a akwai suka ce dalili wannan aya ta ba da izinin kafin rai su yi shaida ga musulmi ya mana halin fara ko ba haka ba sai suka ce kuma an shafe wannan hukuncin tunda akwai sabani daga kadin malamai to in muke an shafe wannan hukuncin to ka sai aka shafe asali sai aka bar farki shine kafin rashi ko junan su shaida domin kafiri ma kafiri shaida wannan canjin daga kadin su amma mu na sai waɗanda suka ce an yi nasu kaga sai zama to shine misali an shafe asu an bar farko an gane ko daga cikin abu na biyu kada ka ce ayoyin alkur'ani sun ci karo da juna dan nan kafin rai in muka ɗauki cewa min ghairihim ana nufin kafirai to da hannun kafirai ba take sani don Allah ce inna ma yaftari al-kadhiba alladhina la yu'minuna bi ayati Allah wa ulaika humul kadhibun ko ba haka ba fa ta kai kuma Allah ce wala taqbalu lahum shahadatan abada wa ulaika humul fasiqun fasiki ba wanda aka yi za su balle ka wa ashhidu da wai adil minkum masu adalci gurin ko an ce akhara da min ghairikum kafiri ko ba adalci to da kuma Allah ce wannan aya an shafe hukuncin a gane ko idan sai zuwa an shi da waya adalin minkum shi ne shafi da wanda su malamin suka ce a'a ba a shafi ba an gane ko ma'ana wancan hukuncin da yana nan in ana akan halin balaguro ne kenan ayat da take sai adili am ce wanda ko khassa ce fi halin khass fi mas'alatin khassa sai da mutum sai in an samu lalura shine akan abin da zai amma wanda suka ce au akhara ne min ghairikum ana nufin kabila shi mutum ne suka ce mutum to dan babu ma zance iskari tunda babu zancen ba kafirai kamar da suka fassara duk da wannan tafsiri ya yi sabon da sudan min wato yan uwan shi na unguwar shi ko yan uwan shi na kabila shi sun kasance musulmi ai min gaira kuma musulmi ne gara babu zancen wannan ba amma dai wannan tafsiri ba'id ne ba'id ne wallahi subhanahu wa ta'ala a'lam ibn kathir ya kawo wata mas'ala yake cewa wa qad istashkala ibn jarir wato kaunuhu ma shahidaini wato ibn kathir istashkala kaunuhu ma shahidaini shin ya an kai Allah ya kire su shahidai an gane ko to li anna la na'lamu hukman yahdi fi shahid ba mu san cewa ba ko akwai hukunci wanda shi mai shaida ake cewa sai ya rantsuwa zai shi a yana amince da kai ai ba sai kai ba ba an gane ko قال ابن كثير ابن كثير يقول وهذا لا يملك الحكم الذي تضمنته الايه وما بها الحكم وهو حكم مستقل بنفسه ولا حكم ne daban bai da alaka da alakan musulmi da musulmi da musulmi da kafiri لا يلزم أن يكون داريا على قياس سبيل الأحكام بعض الأمر يجب أن يكون حكم شيء أقال يقول تند منا لك قسامة يعني أنت قسامة شيء عن كشف مسلم أكاني كريم كريم يقول بيان وانا أي مسافة تكبات أنا yana da baki ko ana gani akwai kiyayya to idan aka kashe shi ana tobaba to za a ce wannan tasiri suka kashe sai tsiran kuwa mutum hamsin na wannan sun su ce dan kuwa da na kashe dan haka za a bada shi idan ko da shari'a ta ce ayyukan ki tana yawa ba shi bane amma tun da akwai dama ku kaga da wannan shari'a take a yaki kaga wannan shi ma ya zo ya saba mu abin da Imam Bukhari ya kawo wannan kissa riwaya ta Abu Raja ko ya kawo wannan hadisi Imam Muslim da Imam Tirmidhi sun kawo wannan hadisi na Qasama an Rafi bin Khadij Imam Malik cikin Muwatta ya kawo ta an Iraq bin Malik da Sulaiman bin Musa zancen Qasama mutum sai su kuwa a ba su wannan kuma ba su iya da wannan su Ibn Kathir ya ce ala anna hadha hukmun khas wannan hukunci ne na daban an gane ko بشهادة خاصة وما ذا عيشينا كذا دبن في محل خاص أبديري ندبن كوي ندبن وقدمت وقدمت وقدمت وقدمت بربيه من الأمور ما هم الثمر بغيري an yabe a cikin wannan sunna Allah ne yace ana iya ayi cikin wannan hali fa in qamat qara'il riba in an samu alamomi na shakka kan wannan mutane halafa hada shahid wannan mai shaida zai yi shirin kuwa bi muftada ma dalal alaihi hadhihi al-ayat riba aka abin ayat bayyana ta shi yasa wata rana muna karatu a hunfere wani dan wake tambaya ta kan wallabi ne yarhuna al-muhsanat wanda suke jifar al-muhsanat mata wanda suke a wato sun kare kansu an san su da dabi'a ta gari sai mai tambaya ke tambaya ta cewa shin shi sun wallabi a cikin almasu shuhada sai su zo su da sai shi su yau shin shi wanda ya zarge su yana cikin ko bai ciki to an ka dauka bayar bai ciki an gane ko ma'ana ba a sanya shi cikin ba a ki sanya shi cikin shaidu sai in ya yarda cewa shi shaidu ne sai shiga cikin shaidu ina ba za mu ce kenan in an samu masu zargi mai zargi daya an samu shaidu uku to shi mutumin sai in ya yarda da mutum cikin shaidu to duk kuma mutum cikin shaidu ya gudu daga zama cikin yarmuna yanzu an ce mutum shahidi to shi ne wani dan wake da baya sai ce a'a ba ana nufin shi bai da izinin ya sa kan shi ba an gane ko amma in ya yarda zai shiga cikin shaidu saboda na tashi alkiyama in ma da duniya ya kira zai kawo ina fata an fahimta waɗannan hukunce hukunce da wanda wanda wannan aya ta kunsa masu yawa kamar yadda na gaya muku cewa ko da mutumin ya rantsi a kan ƙarya ba su hukunci wanda ba wani abu bane ai akwai ranar tashi alkiya an gane ko don ga wani ciwon mai ce dan biza rantsuwa li'ani Allah ya ce bin ya rantsuwa mata ta rantsuwa kuma cikin su akwai magalici amma Allah ya kare idan ba komai bane da aka cewa dole an duniya za a hukunci mun fahimci wannan da kyau الله سبحانه وتعالى يقول التي يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا قلتم يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب يوم يجمع الله الرسل ذلك ألا تيتاروا من ذنبي waɗansu malamai suka ce shi yau mai yana da alaƙa ne da ittaqullah ku ji tsoron Allah yau mai yaji maƙur rusula ranar da Allah zai taro manzan an gane ko gidan sai ya zama duk wanda girin a ji tsoron a ji tsoron haɗuwa da Allah an gane waɗansu malamai sai suka ɗauke shi kuma kusa da yau mai yaji maƙur rusula an shiga wata magana ce an gane ko domin ba za ba za a ji tsoron Allah ba ranar da za a haɗuwa ranar da zai taro manzan idan nan kujera da kake tsoron Allah an gane ko sai wani suka ce a'a abin da ake nufi in ka ji tsoron haɗuwa da Allah kina ba za a kai ka gefe sako ba kan ka ce kamar magana ta fi karo an gane ko amma nan mudari yana nufin ko mustaqbal hikaya ce ne mustaqbal dan ya ji mako kamar Allah yana haɗawa ne amma ana nufin zai haɗa don kiyama ba su mata tsayuwa an gane ko shi ma mudari asalin shi yana nuna abu ana ga aikata shi ko zai zo gaba amma wani lokaci ana iya zuwa da shi amma kamar labari ne ake baka da abin da ya gabata Allah ya ce wa yazdahul fulka annabi nuhu alaihi salam yana kera jirgin ruwa kaga muku ai annabi nuhu ya wuce gaba ne hikayatul hal an gane haka ana iya kawo mawdi asalin mawdi shine abin da ya wuce iso zuwa sama an gane Allah subhanahu wa ta'ala ce wa nufiha fi sur an yi buza a cikin sau kan ba yi ta ba amma za a yi ta man fa inna man fi samawati wa man fi ardi illa man sha Allah har yanzu ne ba a yi ba amma za a yi an gane ko thumma nufiha fihi ukhra shi ma ma'dhi fa innahu qiyamun yamun wa ashraqat al-ard min nur rabbiha wa wudi al-kitab wa ji'a bin nabiyyin gashirin da fi'il ma'dhi abalatun zai zo zai sai da ana tafsirin al-qur'ani wani an ce qala Allah ya ce take dami da aka Allah ya ce a'a fi'ili mubari ana yi amfani shi ga ubangiji ko ko a ce Allah zai ce yadda aka ce Allah ya ce ko ko Allah zai ce ko ana cewa Allah yana ce an gane ko wannan sun ci tafsir a ga wannan ranar da Allah zai taro manzanni shi yasa an kasa kiyama ranar tashi a kiyama yawmul jam yawma yajma'ukum li yawmil jam'i zalika yawmul tababu yawma yajma'u Allahu rusul ranar da Allah zai taro manzanni na arabin baba kin manzanni ne Allah zai taro ba a'a za a taro kowa da kowa قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم باب وتذا أبد وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا أما أنا أنت الرسل saboda ana magana ne kan kamar yadda mutum yana magana a kan kansu sai ya ce babana an gane in yace babana yana magana da ɗan uwansa ba yana nufin ba baban ku bane saboda yana son ya yi magana ne da su ya isar da sako wata magana zuwa gare ko ba haka ba ɗaya daga cikin ƴaƴan annabi annabi yaqub alaihi salam yace irji'u ila abikum فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين ارجعوا إلى أبيكم بقوم وبابنكم to ba ba ba shi bane ba ba shi an gane ko to nan ba ana nufin su kaɗai bane fa ya kulu Allah zai ce ma za ujibtum bi aka karba muku da shi an gane ko a ma za ujibtum bi aka karba muku da shi to su ma waɗanda an ga turar za a tambaye su fala tasalan alladhina ursila ilayhim wala tasalan al-mursalin ko wa yawma yadihim fa yaqulu ma za wato ajabtu bil mursalin za a tafi ku mutane ya yi kuka samu manzanni kenan nan ba an rufe manzanni kawai za a tambaya kuma wannan ba ya ji kaba bane da cewa Allah ya ce ba zai tambaya ba kuma yanzu ya yi tambaya don ya ce fa idan shaqqatis sama'u fa kanat wardatan kadihan fa yawma idin la yusalu an dhanbihi insun wala jan nan tambaya da Allah zai tambaya ce ta cikin ilimi ba wai tambaya ce ta jahilci ba wacce wacce aka ce ba a tambaya tambaya ta neman sani don inna Allah bi kulli shay'in alim amma tambaya ta wa tabbatarwa ko ta takririya Allah subhanahu wa ta'ala don gasar ya ce fa yaqul ma za ujibu kaga ma za ta bayar an gane ko qalu la ilma lana manzanni za su ce ba mu da wani sani innaka anta allamul ghuyub Allah kai ne masanin gai to nan akwai iskari da malaman tafsiri suka kawo cewa la ilma lana ba mu da ilmi alhali ko to kaga ba su ba su da ilmi alhali su suka yi da'awa wadansu malamai suka ce wato bin nisbati ila ilmika in an kwatanta ilimin mu da naka to babu da wani ilimi an gane ko al-muhim al-muhim bi kulli shay'in ilimin ka wanda ya game komi da komi wa in arafna man ajaba la ko da yake mun san wadanda su karba mu daga fuskokin su da sunayen su wadansu fa inna ma na'rifu zawahir domin mun san zahirin mutane la ilma lana bil bawatin ba mu san abin da suka kusa ko ba wani da cewa ya kasar bai kasar ko ba haka ba حتى النبي صلى الله عليه وسلم ألا يجعل سوى أفسدون فكذا بالفسد ومن من حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم هذه لا علم لنا وبيصاب من السكين كذا kawai da shi a kewaye da wannan yace a to ai kaji annabi ya ce la ilma da ke cikin su akwai kaza a su ka fa Allah ce wasabiquna awwal min al-muhajirin wal ansar wal ladina tabi'uhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu anhu kuma kaji ko musu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidun wadansu malamai suka ce a'a nan min shiddatil hawli wad dahsha wal hayra saboda tsananin tsoro da kidima da dimaucewa an gane ko al'amarin ya kai ya kawo hankalin su bai bai tare da suke ce la ilma saboda ta adam ne shi cikin wani hali ko ba haka ba eh kamar mai ciwon wato hannu da kuma ciwon wacce ko dan kakare ko ba haka ba sai ya ji yawon gari ya dawo ya ce ya yawon gari da sai ya shi ko ko ba haka ba saboda tsare ka shi kai Allah shi mun kai wadansu malamai suka ce suka ce la ilma lana at-ta'rif bit-tashakki min qawlihim suna ta'rifi ne daga wato kukan da suka kai ga Allah da zari la ilma Allah ba mu sani Allah kai sani kenan ba ana ba wai da mu sani bane Allah ta sani mun so karba da mu so karba ko ba kan bane kamar ka tambaye mutum mutum ce ai kai ka yi da kanka ba ba ka bane eh wa idda al-mawqudatu su'ila bi ayyi dhanbin qutilat ai ba ita kamar da tambaya ba wanda ya kashe ce kamar da tambaya wanda su malamai suka ce a'a ma za a bi ba da shi ne da suka aikata bayan kusa da ilmi da suka ce ba kusa to wannan wani ku yana zuwa an gane ko na cewa mutane da suka zo bayan almuhim ba za a tambaye su ba mutane da suka zo bayan su mutane da suka yi rayuwa tare da su sai Allah ce in qala Allah ya Isa ibn Maryam
إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك وعلى والدتك إذ أيدتك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتخرج الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كفرت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين
in qala Allah ka ambaci in kur in qala Allah lokacin da Allah zai ce ko lokacin da Allah ya ce domin nan wata su malamai sun ce lokacin da Allah ya dauke shi za a sama da shi aka ce mai an kai tattauna da shi akan wannan an gane ko wanda sun ce ranar tashin alkiyama ne in qala Allah lokacin da Allah zai ce ya Isa ibn Maryam ya kai Isa dan Maryam اذكر نعمتي عليك تذكر نعمتا أغريكا وما هكذا نعمة الله سبحانه وتعالى يجي أكنشي nimomin da Allah subhanahu wa ta'ala yayi aka shi suna da yawa amma ibnu kathir yace fi ja'ali iyyaka min wa ummin bila zakari na sanya ka ko na halice ka daga uwa ba tare da uba ba an gane wa ja'ali iyyaka ayatan kuma duk sanya ka kan zaman to aya an gane ko wato wa dilalatan kuma kan zaman to alama qati'atan yankakka cikakka wanda babu shakka akan akan ta an gane ko ala kamali qudrati akan cikan kudura ta alam ashiya ya kan ko an gane ko an halitta mutum ba mahaifi ba mahaifiya a cikin adam an halitta mutum da mahaifiya da mahaifi babu mahaifiya hawa wa kalmar ta hazo da an halitta sauran mutane da mahaifi da mahaifi ta hanyar mahaifi da mahaifiya amma shi kudan a cikin kudura sai aka haife shi ta hanyar mahaifiya ba mahaifi kaga wannan kenan amma wannan bayanin kuka ne ni'imomin da ibnu kafir ya kawo a'a ni'imomin da Allah ya aka shi suna da yawa an yi shi annabi ko ba haka ba to da haka wannan ni'ima ce kuma a wani ta kudu ni'matullahi la tuhuha wa ala walidatika kuma da ni'imar da niyi a gaban ga mahaifiyarka ibnu kafir ya ce haifu da altuka burhanan dan na sanya ka zama to hujja ko alama ala bara'atiha akan wato barranta cewa min ba da saba zalimun aljahiluna ilaiha na daga abinda azzalumai jahilai sun ka danganta zuwa gare ta an gane ko min alfahish da alfasha tunda sun ce ma kana abuki mar'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiya kaga sun ka kira zina qala inni abdullahi kaga azuwa magana zuwa karshe wannan ya nuna cewa ya zama to wato Allah ya nima a gare ta wannan ba shi kadai bane ni mumin da Allah ya ga Maryam suna da yawa hawo da Zakariya ya gari ya roki Allah ko ba haka ba eh qala ya maryam anna laki hada qala huwa min indillah inna Allah yarzuqu man yasha'u bi isa wa id qalat al malaikatu ya maryam inna Allah astafaki wa tahharaki wa astafaki ala nisa'i al alamin kaga dai ba a iya cewa ga bakin iyakokin almuhimmu dai Allah ya tsaya su zama to aya ga al'umma su duka da kuma ni'imomin da yi musu wanda an da maryam ummuhu ayatan wa awaynahuma ila rabbatin zati qararin wa ma'in ko ba haka ba ga ɗaya daga cikin ni'imomin da aka yi annabi ko ga wasu za a zanar ko daga cikin ni'imomin da Allah ya yi ga annabi Isa alaihi salam in ayyatuka lokacin da na karfafa ka bi ruhin qudusi da ruhi mai tsarki abuul muqaddas a gare ko an yi idafa sifa da zuwa rasul tukallimun nasa kana yin mutane magana fil bahri a cikin lokacin da kake cikin umman goyo annabi Isa ya magana a wannan lokacin ko ba haka ba qala inni abdullahi آتاني قال كيف نكلم من كان في البحر صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا وكهلا sannan kuma kana mutane magana lokacin da ka zama to kuhula ka tashi ka kai duka ce shekara kamar talatin da uku ana cin mutum kahal lokacin da abin nan ya kai shekara talatin da uku to a nan sai malaman tafsiri suka ce wannan yana nuna cewa annabi isa alaihi salam bai mutu ba zai dawo dan lokacin da aka ɗauke shi ba kahal ba an gane ko to yanzu wa kahalan kenan zai yi musu magana ibn kathir ma yake zammana ma'ana ta ya dauki shi wannan fi'ili na wato tukallimu ay tadhun nas zaka kira domin ni domin yi wa mutane magana ɗan shekara talatin ko kun yi na mutane magana akwai da kuma maki babu to an ana nufin yana musu da'awa a wannan lokaci gidan yana matsayin annabi an gane ko domin hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mutawatirai sun tabbatar da cewa zai dawo shi yasa wasu malamai suka ce abinda ake nufi to kallimun nasa kana ma mutane magana fi hadaini fi hadaini halataini cikin waɗannan hali guda biyu lokacin da kake cikin tsumban goyo da cikin wannan lokaci min ghairi tafawuti babu bambanci yana annabi wancan lokaci kuma ya dawo yana matsayin annabi magana da yake yi ba a samun bambanci tsakanin su an gane ko balle a gane wannan lokaci lokacin da yana yaro ya fi magana shi wato tana da rauni kamar kafin yaro ne magana sai kai da yaro kafin abin gashi nan ba kai ba sai da cikin malamai da ake kira Imam Sajjad yace kharaja makhraj al-bishara wato ana nufin bishara ce ake ma Maryam annahu sayabqa ila zaman al-kuhula zai kai wannan lokaci kenan an yi masa bishara ne kuma bi tulil umri ma'ana annabi Isa zai yi tsawon shekaru wata zuba da suka ce a'a anna zamana yu'athiru fihi kama yu'athiru fi ghayrihi lokaci shine azzaman ko zai yi tasiri akan shi kamar yadda ke tasiri akan wani sa domin an ce ka taso ka girma ka kai shekara kaza kaza kaza kaza wanda ya ba Allah ba domin Allah la ya tahayyar to su ko su ce Allah ne to kaga a ce Allah yana yaro yana shekara kaza har ya girma wannan kaga wannan ya nuna annabi Isa ba Allah bane ba wa Allah ne shi yasa zamu yi hadisan su nuna cewa zai dawo mutawatirai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah ya rawaito hadisi a cikin Sahih Bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wallabi nafsi bi yadi da rike da wanda rayuwa ta take a hannunsa la yushi kanna an yanzila fi ibnu maryam lokaci yayi kusa dan maryam ya sabbo zuwa gare ku saboda duk abin da zai zo kusa yake kawai ne a shekarar dubu da wani abu wato hakaman muktifan yana mai hukunci kuma yana mai adalci fa yaksir salim zai karya as-salim cross wannan alama ta su suke sa wata kiristoci ko kuwa wa yaqtul al-khizi zai kashe aladai wa yadu al-jizya zai dauke jizya ma'ana ba zai karbe ta ba ko imani ko kashi wa yafidu al-mal dukiya za ta yawa hatta la yaqbalu ahad ko bai karba dukiya ka da lokaci ko an su bazo wannan sai ce a ya rai a ce lokacin da ba su dukiya ba laki in yayi yawa in ana sakai ba a sakaya imam bukhari da imam muslim da imam tirmidhi kai da sauran littattafan hadisi hadisi ne da mutawatir ibnu majah da imam wa da imam al-hakim a cikin mustadrak da abu dawud da suka wannan hadisi shaykh nasiruddin al-albani rahimahullah ta'ala yayi dirasa kan wannan hadisi ya fi da wato mataki dai bayan dai ya haɗo riwayoyin da suka yi magana kan wannan da haka in kana so sai ka koma can wannan ya nuna cewa annabi isa alaihi salam da yawa cikin aqidar mutahalis sunna shi yasa wato amma wani zai yi tambaya ce to a zai dawo ko da bayan manzo Allah sallallahu alaihi da wani hukunci da sai mu ce a akwai hadisi da Jabir dan Abdullah radiyallahu anhu wanda Imam Ahmad ya fitar da shi wata rana sai na Umar ya zo yana rike da kusurin da tabbai da saura ko musu wasu takardu sai su da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce au mutahawwifuna fiha kuna shakka ne ko imauta daga cikin abin da kuka shi yau da khatta wallazi nafsi bi yadi laqad jitukum bi hada qayya la zurku da kitan sarkakakka an gane ko la tasaluhum an shay'in kaf ku tambaye su wani abu fayukhru fayukhbirukum bi haqqin su ba ku labari gaskiya ku kuka ku sai ku kare ba aw in ba aw bi batil ko su ba ku labari kariya ku saddiqu bihi ku kaskanta shi wallazi nafsi bi yadi wato wanda rayuwa take da shi a hannunsa lau anna Musa kana lau anna Musa da dai annabi Musa sallallahu alaihi wasallam wannan riwaya ta sallallahu alaihi wasallam kina wannan yana cewa tana yiwa a cikin sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya faɗa in kuma rawi na yake sabo sai mu tsaya kana hayyan da ya kasance Musa hayyan yana da ma wasi'ahu illa an yastabi'ani ba abin da rage masa saura sai dai tafi imamu ahmad ya fitar da shi da imamu zahiri da kuma sauransu domin akwai ayat da take gaskata da wannan wa in akhadha Allahu mithaqan nabiyina la ba'athukum min kitabin wa hikma thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurun kada qur'ani ne ya wuri cewa da mi aka ce a wata riwaya ma wani sun zo da rasul ko wato musnad da Imam Ahmad a bi shakkin ya fi khafa shin kana cikin shakka ne alam ati biha bayda raqiya ban zo da ita ba bayda afara raqiya tan law kana akhi Musa ayyama wa sa'ahu illa tibai da Musa yana da ba abin da zai shi to dan bai sai Isa ba dan kawai zai ce Isa zai sabko zai yi shari'a ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a gare ko da aka ce wa yamma al-jizya wannan shine ba za a karɓar jizya ba domin an yi nasu kudin ta da ba an ce wa in min ahli kitabi illa la yu'minu bihi qabla mawtihi da aka ka zo ka ce a'a kaza kaza kaza kaza kaza a shi zai dawo za a yi imani shi wanda bai imani ba kuma za a ɗauki lokaci kansa وإن علمتك الكتابة سننا سنتك الكتابة وإذا قلت للتابي كوكو ربوتو أن قال كو أن سنت شيء ربوتو ما أنا سنت ربوتو وإذا سنتك الله سبحانه وتعالى والحكمة لا باك حكمة أن قال كو وهو القول السديد والتصرف الرشيد القول السديد ما قال إن كنت تتابع جو والتصرف الرشيد ده أيش وليك لشيء الحكمة إن ذاك فتاك إيدي ليس ذاك عيش غير لشيء الحكمة والتوراة فوق ده كنت كنت نزل لك التوراة الشيء الله يزل لك التوراة والإنجيل كما الإنجيل إن ممكن أن الكتاب ربطوا أجل فيه كنا الواو والتوراة والإنجيل سنة نفل ولا أبو دبا تغير أما إن كنت الكتاب أنا نفل لتتفاي والتوراة والإنجيل كنا والتوراة والإنجيل نعم أكاو إما يربطوا التوراة والإنجيل سنة الكتاب في الألف الجزء ويقول فاعل أنت الكتاب لجنس اللي تتفيد الله تعالى شيء والتوراة والإنجيل جاءكم فإنسان اللي تتفيد الله تعالى شيء أقاربه وإن تخلق من الطين كتنا لو كنت كنت تخلق كنت كدراوة سورة ساوة دنباب من يفعل الزائم بواب إما الله بلن تخلق تقدم كما يقول في حديث من عائشة cikin sahihu bukhari da muslim wanda suke yin hotuna ko suke sassaka abubuwa da ake ahyu ma khalaqtu ku rayar da abin da kuka yi kuka suranta don ba su goyon halitta ga Allah subhanahu wa ta'ala a gare ko fa tabarakallahu ahsanul khaliqin na ana nufin ba ana nufin ahsanul khaliqin ba ana ahsanul muqaddirin an gane ko su da kaddarawa domin shi yake daidaita abubuwa al khalq wani lokaci yana da kuma bi ma'ana at taqdir kamar yadda yazo a cikin wato shi'ir jahi da sauran wake na larabawa suhail ibn abu salma yake cewa wala anta tafri ma khalaqta kai kana kaddara kana tabbatar da abinda ka suranta ko ka kaddara wa ba'dul qawmi yakhluqu wa la yakhluqu kashin mutane yana fata ko ya kaddara abu amma bai cika kenan nan at-taqdim bai dauka halitta don annabi Musa bai halitta ba an gane ko qul illahu khaliq kulli shay wa huwa al-wahid al-qahhar amma in kuka ji muqaddirin kaddara ko shi da Allah fadara wa kuma da fadara ahsanul khaliqin Allah shi ne kyautata halitta wanda kuma kuke ahmadul khaliqin in ba a kaddarta wani da kaddarawa to babu mai kaddarawa irin ta Allah subhanahu wa ta'ala wa in takhluqu min at-tin lokacin da kake yin halitta min at-tin daga yunku ko ta ko laka ko tabo ka hay'atul tayr kamar wato abin nan at-tayr sura irin ta suntu bi idni amma da izini da kaga da shi Allah ne da Allah bai cewa bi idni ba an gane ko wato fatahu fiha a cikin sura al-imran fatahu fihi ko ba haka bane to fiha zai kuma zuwa ga shi wato jinsi da tsuntsaye fihi din zai kuma zuwa ga shi abinda an ka tura babu matsala ko ya kuma zuwa ga ma'ana ko ya kuma zuwa ga dabbar fa takunu tsayran bi izni sai ta zama to tsuntsu da izini na an gane ko in muka duba na akwai kira'o'i daban-daban wato nan wasu daga cikin qurra imamu abu wato abi ja'far an gane ko ya karanta wa in takhluqu min الطين كهيئة الطائر بإذني فتنفخ فيها فتكون طائرا بإذني كنا نبدأ الحمد الطير ده الطائر أما هو إمام نافع ده إمام يعقوب شيا كان ده نفرقه ده يعقوب وإن تخلق من الطين كهيئة الطير وده بغدابي بإذني فتنفخ فيها فتكون طائرا بإذني ده إمام أبو جعفر ده إمام نافع ده إمام يعقوب sauran kuma musamman su hasu ga sunan wa in tahruku min al-tin ka hayati at-tayr bi idni fa tahruku fiha wa takunu ghayra bidin kenan abu ja'far yana karantawa ne da alhamdulillah imamu nafi da imamu yaqub suna karanta na farko da yaqub suna karanta na biyu da alhamza su ko sauran suna karantawa da yawo duk dai ma'ana guda ko jinsin tsuntsaye ko ko tsunku abin da ake nufi amma fa da kunu tsayran bi idni zai zama to tsunku da idni na wa in tukhrijul mauta bi idni ka tuna lokacin da kake fitar da matattu da idni na nan fitarwa ba ana nufin fitarwa ba a'a wato kamar yadda ya faɗa ne wa uhyil mauta bi idnillah ina rayar da matattu da idnin Allah dan fitar da matacce daga cikin kabari ba annabi Isa ne yake shi ko ba haka ba a fito gawa daga cikin kabari annabi Isa ne yake shi a ana nufin fitar da su ta hanyar rayuwa yanzu ne aka tashi a cikin dokin fitar da gawa duk ba amma to kuri nan ai kana fitar da su daga cikin daga cikin kaburburan sai kai hankali wato kana fitar da su a wato bi al-akmaha kana warakar da wato al-akmaha makawo wanda kuma malamin suke na abin da ake yi wanda an ka haifa bai gida domin makawo ne zama rashin lafiya ne ana iya ai maka magani to amma su bi al-akmaha wanda da ba haka aka haife shi kaga wanda ya nuna mu'jiza ce wal abrasa da bai kuturta kaga kuturta har zuwa da magani sai dai a samu abin da za a hada sai na so ko da karfi sosai bi izni da izinin Allah وإن تخرج الموتى بإذني كتب لهم سنك في تدى فتتول إذنينا أقاربهم وإن كفرت بني إسرائيل أنك كتب لهم سنك وتكني ونكني بني إسرائيل لك غريكا كان ودن في إيمان لشيبا أقاربهم كفرك إذ جئتهم بالبينات لو كتب لك الظلمس da hujjoji bayyananni a gane ko Allah subhanahu wa ta'ala ne ya kare shi ya faɗi yadda an kai wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahu kaga ta wata hanya sai Allah ya tumbuda masa da shi kuma dama ya faɗa kafin ma wannan ya faru za ta faru kuma Allah zai zai tsare shi an gane ko dan Allah ya ce wato inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka min alladhina kafaru dan tsare ka kenan kafin abin ya faru an ba shi labari bayan abin ya faru ko mutum kiyama ko kuma mutum lokacin da za a daukar da shi al-muhimmu dai kafin abin ya faru ya faru an ba shi labari kuma bayan ma abin ya faru an ba shi labari وإن كفروا بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات لوكت لك الدروس البينات ولو قال بس البينات إذني جميع البينات لوكت لك الدروس بيننوا كنا يتبين أصداري ولو قال بس آه أي بالحجج البينات بوكو بالآيات البينات هذا ما هو صفة لنا بيننوا أبوه دابا أن الإساء يقول لكم آيات كما أكبر ya zo da kaza ya zo da kaza hatta da magana da ya musu lokacin da yana cikin tsumban goyo ya zo musu da asaba injila ko ba haka ba duk dai Allah ya bashi abubuwa bayyanannu daban-daban fa qala alladhina kafaru minhum sai ko da suka na kafin daga cikin suka ce in hada ai ma hada in ba da mazauri wannan ba komai bane illa sihrun mubin a wato qira'a ta imam Hamza da imam al-Bukhari da imam Khalaf sun kace in hada illa sahirun mubin a gane ko ina akwai kira a sirrin mubi akwai kira a sa'ir mubi a cikin alƙur'ani dole sai kai hasara da wannan sai malamai suka ce duk inda ka diba ko sa'ir ko sa'ir waɗannan kira ko in kaka ce sun cika rubutu ba don yin alƙur'ani ya kawo kai masu sa'ir ya kawo kai masu sa'ir cikin surukul a'raf ko ba haka bane قال قال الملك من قوم فرعون ان هذا لساحر عليم اغاني كو قرا da dama sun karanta sahir al-alim imamu hamza da imamu kisani da imamu khalaf sun karanta sahari to shi ne ta kalmar sahir ta zo daga babu matsala ismul fa'il ko ko wato al-ism in muka duba har yanzu a cikin suratul qasas wanda ya zo qalu sihrani tabahara ko qalu sahirani tabahara an gane ko a cikin suratul qasas imamu hamza da imamu kisani da imamu khalaf da imamu da imamu asu sun karanta qalu sihrani tabahara kidan sihiri ne biyu suka bayyana ko ko bi sihrani tabahara babu da sihiri biyu to kuma dai duk inda ta kai ta kawo babu matsala in an ce hada sihrun mubin wannan sihiri ne bayyananne ko hada sahirun mubin duk babu matsala domin bai yiwuwa a samu sihiri ya zo ba tare da bayyan sihiri ba ana iya samun mai sihiri ko ba haka ba amma tana yawa bai sihiri ba to kenan amma an ka samu sihiri dole kana samu mai sihiri sai zama to kira'a ta sihirun ita ta bayyana cewa to ta ba da ma'ana dole sai an samu mai sihiri mun fahimci wannan da kyau in hada illa sahirun mubin ko ko in hada illa sahirun mubin wannan ba komai bane face mai yin sihiri sihiri wanda yake bayyana ne kaga annabawan Allah ko su kushe ba ana cewa sun zo da sihiri sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza in ka dauki alqur'ani ka gani an ga wa annabawa haka wato annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an ce mai sihiri ne ko ba haka ba fir'auna ya ce Musa mai sihiri ne gashi nan dai haka za a faɗa ba mallabai musamman yanzu ahlus sunna zamanin rukuya da ya shigo shi aka ce a ko ba sun ce maka zaka daga masu ma'aika ba alhali da ayoyin alqur'ani da hadisa lafiya wanda yake mara lafiya ayoyin alkurani ya samu lafiya haka ne ko ba haka to amma kaga saboda suna so su yi suka sai su ce a ai waɗannan kaza kaza kaza kaza sai mallai ce aya ta ce Allah ta wani da wani auhaitu ila alhawari وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون mai harkar alkur'ani sai yayi hakkara a cikin suratu ali imran annabi isa yake magana anni akhluqu lakum min at-tin ka hay'ati at-tayr fa anfukhu fihi fa yakunu tayran bi idnillah aga ne ko tanfihi ne ba su ba wa ubriku al-akmaha wal abrasa wa uhyi al-mauta bi idnillah ala san bi idnillah ila rabbu bi idnihi aga ne ko wato da aka ce ka fahimci wannan sannan kuma ta an kawo su da wato bi idnillah bi idnillah nan ko an kawo su bi idni bi idni har guda kusan nawa guda hudu amma can kuma muske guda hudu ba an gane ko da haka in kana haka alqur'ani sai ka gane wannan wa in awhaytu ila alhawariyin ka tuna lokacin da ni ba lokacin da ni wahayi zuwa ga hawariyawa wadansu malamai suka ce nan wahayi zuwa ga hawariyawa ma'ana ta hanyar annabi isa alwahyu mubashir an gane ko waɗansu malamai suka ce a'a wa'ayi zuwa gare su shine al-ilha domin wa'ayi yana ɗaukar ma'anoni daban-daban a cikin alƙur'ani wani lokacin ana cewa Allah yayi wa'ayi inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhin wa nabiyina min ba'd wani lokacin ana wa'ayi na ilhama a tusa ba wa auha rabbuka ila an-nahli an tattakhidhi min al-jibali buyutan wa min ash-shajari wa mimma ya'rishun wani lokacin kuma wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i ولم جعلوا بالإشارة فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا ولم جعلوا الأمر بأن ربك أوحى لها أي أن أمرها أن تتكلم ولم جعلوا القول أقالوا يم مجانا da abin da ya kama da haka almuhimu ne ko lokacin da rufe umarni wa auha fi kulli sama'in amraha amma almuhim a takaice dai kalma ta wahyi tana ɗaukar ma'anoni daban-daban yana da kyau mai tafsirin alqur'ani ya san su wa in awhaytu min alhawariyin an aminu bi wa bi rasuli ka kula lokacin da nayi wahayi ila alhawariyin zuwa ga hawariyawa ba mu sani ba shin wahayi ne مباشر وهو وحي من طريق الرسول أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا ثم تيموني إيمان مبي واشهد بأننا مسلمون كشيدا شيوا مو مسلمين كاء النبي تقول الله كشيدا ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين أقاربوا أما تنسك سورة آل عمران بأننا مسلمون نبقوا بأننا مسلمون يا كأنما ما فسر القرآن أبو الهجير sai ka koma mai littattafan da suke magana kan kalimomin alƙur'ani za ka samu al-mufradat fi gharib al-qur'an na imam al-asfahani da kuma ad-dalil wa tarjuman li ayat at-tanzil na mahmud muhtar shafiqi ko kuma ka koma mai littafi na al-wujuh wa an-nadhir na imam ad-dabighani ko kuma muhjam al-alfaz al-qur'an al-karim da majma' al-lugha al-qahira ko tafsir gharib al-qur'an na ibn qutayba ko umdat al-huffaz na ahmad bin yusuf as-sabil wanda ya mutu hijira tana da shekara 756 daga ga kalmomin al-qur'ani da fassara su ba wai larabcin kawai zai shi ba an nuna mini lokaci ya wato an nuna mini lokaci ya wato da ya kamata mu dakata abin da muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta mana sai sati mai zuwa in Allah ya kai mu rai wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh